بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yawa shi da biyar ga watan safar shekara ta dubu daya da laihun arba'in da takwas wanda ya daidai da tara ga watan agus dubu da ashirin da shida miladiya wannan majalisi namu na yau lahadi na karatun safe da muke yi yau karatun fikihu da abin da ya dangance shi kitabul askari muna ka magana kan sujudu sahawi malam yana magana akan wato magana magana kan wato sujada na rafkanwa har ku manta har ku ci gaba da tafiya dai da maganar malamai da suke yin maganar cewa sabaninsu da suke da shi wasu masu cewa sujudu sahawi wajibi ne ba sharadi ba kamar ahna wasu da suke cewa wajibi ne mutlakan kawai kamar ruwaya daga Imam Ahmad wasu da suke cewa a sunna ce ala kulli hal wanda da yawa wasu malamai sun dauki wannan wannan ra'ayi na Imam Shafi'i cewa sunna ce amma magana mafi inganci shine maganar ruwayar da ake da shi daga Imam Malik mashhuriyar ruwayarsa da kuma abin da ake da shi daga Imam Ahmad shi ma ta shahara cewa akwai inda sujudu sahawi zai zama wajibi akwai abinda aka basu da dole sai an dawo da su sai an gyara wannan wurin wannan sallah da akwai waɗanda kuma suna da sauƙi al'amari wanda in ba a bar su ba in aka bar su to nan babu laifi to shi da suke magana akan annuqsan wa ziyada ne ko na jin annuqsan wa ziyada shi muka yi wancan kara ko kuma shi muka yi ba shi a Muhammad kawo gaba misali wanda in aka sami wato tawaya da ƙari suka ce to ka gabatar da janibin janibin janibin wato tawaya din wannan kusan maganar malamai ne kusan dukan su har ma su ahnaf da suka zama su su dai da akwai dalilin da suke faɗa haka saboda ya da ma su galibi ai duk su jira a wajen su qabla salam ji in za ku tuna qabla salam ne a wajen su saboda haka su da ma na kasa wa da kawai qabla salam ce to su ma sauran malamai duka sun faɗi cewa duk wanda ya in aka same ta waya da kari a sallarsa a lokaci daya to wannan kabla salam zai zai gabatar da qabliya wanda sai imamu malik imamu ahmad imamu imamu shafi'i da kuma abu hanifa duka waɗannan su min bil ahra kamar mutum yayi ruku'i guda biyu ruku'i daya yake sai ruku'i biyu ka kari yayi sannan kuma sai ya manta ta shahudul awsat misali ya manta tahiyan farkon da ake zama zaman da ake da zaman da ai tahiya kaga wannan ragi yayi kaga wannan annuqsan wa ziyara ne suka ce to kaga mata da bangaren nuqsan din sai ka mata qabla salam kawai saboda dama shi shi sujudu sahwi an sa shi ne saboda a cika sallah a gyara sallah dama ko kari ko rigi kai sunan shi da waya da ba kawai ai ka kauye wani cika sallah ne ga da mata inda inda za mu tashi ba ina ganin wa'amal arkan ko wa'amal arkan ya yi kawo ta magana cewa ga wanda zama ya kubuce masa ya sai da ya riga ya ya tsaya tsaya cak ya tuna ce bai riga zauna ba to in ya dawo salas ta ɓaci muka ce a wannan maganar mashhurin mazhabi ba malik wannan magana bata ɓaci ba bata ɓaci ba illa iya kare da ya riga ya dawo to da maimakon da ta yi kabli to da ya riga ya dawo yanzu ba a daidai to sai yake cewa wa ammal arkan kuma shi imam malik dama abin da ke kira ma shi a wajensa takan zama wajibi su yi sahawi din aka bar af'al ba aqwal ba aqwal wannan akwai inda in ka gyara din zai zama ba ya wajen sabaka su yi sahawi ba ci gaba dai tashabbu na magana ijtihadin yana da yawa a ciki wa amal arkanu amma da rukunai fala yujzi'u illa al-itiyanu biha babu abin da zai wadatar da kai sai dai ka zo da wani rukuni din rukuni kam duk wani gaba gaba da sallolin duk wani aiki da a ciki a cikin a cikin gaban ana yin wasu aiki kamar tsayuwa kamar ruku'i kamar dagowa kamar sujada wannan kaga kowanne rukuni rukuni ne a cikin shi saboda gaba gaba ne akan su sallan duk aikace aikace sallan akan su suka akan su sallan ta gino kowanne rukuni za ga akwai wani aiki da ake a wajen ولا يجوز إلى الإتيان بها ما لم يفوت محل التلافي تلافي wasu sun ce talafi ko lafiya ya ce a talafi yawa yace fala ju illa al-ityan biha babu abin da zai wadatar da shi face sai dai ya zo da ita malam nufut mahallu talafi mahallu talafi shine mahallu tadaruk inda zai iya riskar da wannan abin bai riga ya tashi zuwa ga rukunin da yake baya zuwa ga wani rukuni ne in kafin ya tashi zuwa ga wani rukunin da ya manta da misali mu kaddara mu abin da yake mashhur mafi mafi ingancin magana fatiha rukuni ce to kafin ka tashi ka ce za ka yi ruku'i sai ka tuna cewa baka yi ruku'i baka yi fatiha ba an fahimta to fala ju ilal ityan biha wannan ba zai ba zai wadatar da kai ba sai ka zo da ita malam ya futu mahallu talafi mutukar bai riga ya ya wato ya inda zai riskar da wannan abin da ya bari din ya kubuce masa ba fa in fata in kuma ya riga ya kubuce bakalatar raka'atu wannan raka'an ta lalace kenan shikenan in ta daya yake sai mai in ta biyu yake sai mai ta daya wancan ta lalace an fahimta fahim fata bakalatar raka to man zakara fi akhir salat ai da wannan abi a fili ko shi ba shi da wani ba shi da wannan wa man zakara fi akhir salat sajda wanda ya tuna sajada wata sajada ko yayi daya ko bai dayan ba wanda ya tuna wata sajada la ya'lamu mahallaha amma bai san a ina ne mahallin sajada ne da ya ta kubuce masa ba sajada sai ya sujada wa ata bi raka'atin inda bin qasim amma sai zo da cikakken raka'a kuma bayan dan qasim a wajen dan qasim abin da yake magana yanzu idan ka manta da sujada ka tana cewa ka zo misali kana da raka'an karshe sai ka tana cewa sujada nan a cikin sallar nan da taka akwai akwai inda ka sujada ɗaya kai kila ka ga baka ɗaya ba kuma la ya'lamu mahallaha bai san mahallin mahallin a ina ne bata ba shi da kawai yanzu ya tana tabbas cewa lalle sujadan nan da aka zo to sujada da yayi to a wajen dan kasim duk yanda ko a me yatsin ta kanshi a raka'ar da yake da ya tuna a lokacin to sujada sai sujada kawai a lokacin kawai ya tuna kawai sai kawai sai sujada da wa sajada na ne wa ta bi raka'atin sai buɗe raka'a kaga wannan in ya ci wannan sujudin kaga ya cika wannan raka'a da ta wuce ta yace masa kenan shi a wajen sa wannan raka'a tana nan an fahimci magana shi a wajen sa wannan raka'an tana nan yanzu ya gyara ta sajada wa ta bi raka'a sai ƙara ruwa da wata raka'a cikamakin wannan wannan raka'an farko da ya faru wannan raka'an da annan ya tuna da ya faru ta ta riga ta Allah ce yanzu sai zo da wata raka'a makafinta ita kuma in dabdul qasim a wajen dan qasim kun fahimci yadda aka yi abin ko wa qala ashabu shi ashabu shi kuma yace a ba wani magana ya sujada da raka'atin faqat kawai yazo da raka'a raka'a kawai kawai kar kar kita shi sai idan ka tuba ta huwa ta huya ai kaga kaga shi tana bukatan fakihi yana bukatan sai wanda ya san fiqh shi a wajen sa daga lokacin da ka tuna misali ina raka'an karshe abin ina tsaye sai na tana cewa kamar fa a ce raka ta biyu ko ta uku nan ta gaskiya raka ta biyu ko ta uku alamar sujada to kana tunawa kawai sai ka tabi ka sujadan nan sai in ka koma kan sujada shikenan kawai sai ka in ka tsaya tasowa kawai sai ka zo da sabuwar raka a cikakka shikenan kaga wannan ta zama hibin wancan ne ka jona ta to ya ya zaman da ake fa zai zauna sannan sai tafi da ku ya tafi sujada aka ana zama tsakani ba ana zama tsakani ba to ya zai da wani zaman a'a misali muka tuna sujjada ne bai manta ta biyu bai sani ba ya zauna ko bai zauna ba amma ya san dai bai sujjadan ba ya zai yi in ta shi misali zai kawai zai tafi kawai kai tafi sujjada ne ko kuwa a'a sai ya dan zana ta kula tunda dama wannan sujjada ta biyu ya kamata zama ya riga yi ta kun fahimci maganar tawa ba ba samu bai gane ba a ba fa kashin sallah ba wa man zakara fi akhir salatihi kashin sallah amma bai sallama ba ba wai ya riga sallam sallan ba tukuna yana cikin sallan yana cikin sujada tsaka an karshe wa man zakara fi sajda sai tana wata sujada la ya'lam mahallaha amma bai san mahallin ta ba to sai sajada to yi sujada a lokacin kawai lokacin da ya tuna wa ta ji raka'atin sai zo da wata raka'a inda bil qasimi a wajen dan qasimi wannan mazhabin sa kenan ka fahimci maganar yanzu eh ya ba misali za mu dawo kan wannan ai ko kun fahimci maganar dan qasimi yanzu misali abin da nake magana idan za ka yi sujada nan za ka yi wannan zaman ko ko sanar ka sujada ko ko ba za ka yi zaman ba za ka tafi sujada ne kawai ya kuka ce inda zama rasa ne da ake kai na tunda ai wannan ne tunda ya kamata duk sujadan da za a iya zama na ta biyu za a yi sujadan zama zama ya riga yi ta to wasu daga cikin malamai sun ce idan in lokacin da ka zauna in lokacin da ka taso ka yi wani zama ko da jinsin istiraha ce to ka riga ka zauna kawai ka tafi sujadan ka in kuma baka yi ba ka ga shikenan sai ka dan zauna masha Allah sannan sai ka sai ka wannan sai ka sai ka tafi sujadan ka haka kun fahimci abin da suka faɗa eh amma dai zama din yana da muhimmanci kwarai da gaske inda zaman ai kaga sujada ce ka ta kubuce maka wacce take wannan ya kamata zaman ya zama ya riga yi ta to kaga zaman yana da muhimmanci kwarai da gaske Muhammad kan ne baka fahimta ba eh yanzu misali ka kabbara raka ta hudu sai ka tuna ko ta wata uku ko ta biyu akwai inda baka zira nan guda biyu ba ɗaya kai sai shi a wajen sai yake cewa kawai kawai kai sujada a lokacin a wannan raka'ar ka bar abin da kake kenan ka fita wannan raka'ar ta ta hudu yanzu ka jera wannan da ta zama ta zama ta zama wannan ta jera wannan kuciyar da ta maka da zama sai ka zo da sabuwar raka'a na ba an ka gama sujada ba tashi ya kai ba sai ka sabuwar raka a kankashi kenan ka gama sallar ka wa inda wa qala ashabu shi kuma ashabu yake cewa da raka akan faka nace a ba sujada nan kamar ta kawai wannan raka'an da ta lalace yanzu kamar ta ta ma kamar ta kawai ka zo da sabuwar raka'a kawai kaga ta ta an riga an gama wanda yafi sauki da shawo da sauki da shawo da sauki sai dai kuma fuqaha da yawa suna suna cewa idan mutum ya san fiqh to yayi dan kasimu din to kowanne dai ala ya halin dai babu babu babu laifi ban gane ba a shi wannan ita wannan raka'a ta hudu da ka fara ba ka da kallata ta batun inda ka da kai ka mai ta sujada ka mai ta sujada baki ɗayan ta ita shi kuma wannan raka'a shi kenan shi kuma yanzu wannan shi kuma yanzu wannan raka'a da ka da kawo takakke ne full ka kawo a matsayin ta hudun kan nan ka fahimta yawa bai take mana shi shi na biyu za ka yi raka kul haka na kuma ka kai kasa
a ya na biyu kuma tunda ai tunda ai a raka da shi ne ta na ko ba ka ba na kan kasan eh za ka yi da za ka sujada sannan ka dawo Eh.
ka dauke kuma raka da kai eh ka gama ka gama shi kuma wannan kana tunawa kana tunawa ka samu ishi shocin da ba da ma kana eh, eh, in ka gama wannan ka ka riga ka gama wannan ka tana nan ita ishiwa wajen da aka samu tana nan ita nan yawa in ka gama ta sai ka tashi sai ka ƙara kawo ta eh shi kenan eh ka ga shi kenan ka ka- eh, ka ka- ka kawo ta kawai kenan eh Kuma wata kuskure, to kuma ka shi a- na na- na- na a shabu ta ta fi ta fi sauki ba wata kisa dan wannan ya kawo mana eh, bala yahuda a cikin littafinsa na sai yake cewa قال عياض القاضي عياض كتاب كان زيد بن بشير ثقة من الثقات قال ابن سالم كان عنده آه، كنت عنده لا كان شيء أودا وانا ما لي فسأله رسول سي وانا متم يتنبيه شيء تذكر في الراجعة يا تلا ركعة تهدو سجدة وتسجدة لا يدري من أين هي بساء أو ركعة شيبا فقال تتي يأتي بركعة كوي بدا ركعة ككة فقال ابن سالم سي ابن سالم يتي فقلت أصلحك الله ألا يغافك ماله ثم جواب اخر اقف ولا امسك اما فقال ل- لعلك تريد جواب ابن القاسم وتقيل كان مجانا امسك ابن القاسم فقلت نعم سنتي ايه قال رايت السائل لا ي- لا يحفظ له لا ذا في ب- بزي غاني بزي غاني بزي غاني وانا امسك بني فاعطيته بقول اصحابه سينا باشا امسك مجانا اصحابه إيه، bai dai buɗe abun ba amma akwai al- al- al- al- al- alkashinawi alkashinawi shi ya ya buɗe musamman maganar sai ya buɗe ta ya ba ya ma yi mata tasbiha aka ya kawo wasu maganganun wanda suke ya kamata a koma domin akwai wasu lokuta da da yanayin ƙarin da yanayin wato da inda za ka yi abin da ya riske maka wasu ne za sun ce a yi ba'ari wasu sun ce wasu ne sun ce a yi kabli inda suka ce ai qabli to kamar sun yi mura'atin inda suka ce ai ba'di in ziyada ce kawai zalla inda suka ce ai kuma ai kuma qabli to sun yi mura'atin da kasa wazaran nan da muka faɗa a baya akwai wasu halata da suka faɗa in ku koma sharhin za ku ga za ku ga ka insha Allah wa fi kauni hadha al-akhira amma idan ya kasance wato abin da ya bari din arka ce ta karshe wato da yayin sujada ta farko sai kawai zauna abin sai cigaba tahiyyarsa wani zaman da ya kawai cigaba tahiyya an fahimta sai aka ce yasjudu kawai sujada zai yi la gairu kawai sujadan kawai ba zai wani ba zai wani zo da wani da wani abu ba la ya da raka'a ba zai zo da wata raka'a ba an fahimta ta da ba ai bi mahallu talafi yake yana wajen da zai iya riskar da kansa saboda ka kawai sai sujada din in sai sujada shikenan sai wani to amma a wannan misali a yanda yazo da da shi ya zo ya da yazo yayi tahiyan ko yayi sujada sai ya fara tahiya abin sa to da yayi tahiya sai tana shi bai bai akwai sujada da bai karasa ba to idan ya karasa sujada din in ka ga sallar ta cika kenan ko to yanzu wani sujada da kuma zai yi da rafkan ba eh ba a zai yi saboda da ba ai ziyada yi kari ai wanda dan wannan dan dan dan karin aka samu ka hada sallar baki daya cikanta to wannan kari da kuma ai kaga sai ba ni an fahimta ya fito kuji da fito ba na wannan ɗaya daga cikin magana da wasu malamai suka kenan suka ce tunda da kasa za da yi ne kabli in kuma mun dauka kan cewa ziyara ce mun dauka da hadisin buliraini hadisin buliraini ai shi ma akwai da kasa wazara a ciki amma mazala da ya gama sai in ka duba sai ga sanin ta cika ya zama sa ziyara ce sirfan sai tunda sanin ta cika shi kenan sai aka ce wannan sai aka ce ba'adi to ka ilhaqin wannan da ba'adi ta fi kama da hadisin gude da yini akan ka ce ya kabli tunda dama kablin na kasa wazada ne an gina ta ne akan fahimta an fahimta yawwa amma wannan zaka in ka ji ka duba zaka ga malamai sun faɗi sun faɗi wannan magana din wa man jahila kam sallah wanda ya jahilci nawa ya sallata shi ya abin nan bana alal aqalli to sai tuna sai ya gini akan mafi karancin sallarsa wannan kamar da kuka sani magana Imam Malik wanda yake bi yin amfani da hadisin Abdullahi dan Mas'ud na at-taharri inda muka faɗa a baya amma yana amfani da hadisin da yake cewa mazala yake cewa duk wanda wato ya shakka sallarsa to ya gini akan yaqini ya wurgi da kokwantar nasa shi wa ya bayyana hadisi bai bayyana ta hadisin ba amma kamar yadda muka faɗa magana ce guda biyu ko kwanta ko kwanta tare da rinjayarwa da ba ta da rinjayarwa in ba da rinjayarwa shikenan sai yayi bara Allah akalli na uku ne ko na hudu to dama na hudu shine ko kwanto sai cire na hudun ya bari shi na uku in na biyu da ko na uku dama na uku shine ko kwanto sai dawo na biyu shine Allah akalli in kuma ya samu tarjihi to sai ya gini akan tarjihin sa sai ya ba'adi shi kuma wancan dama alayi halin dama kamar zai yi da sai mu tashi wa inzar kalfatiha ta to ما شيء ملاقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود ya ce ma min wujudihi ya ji ula adam wa la luzuma fin idami yu'lamu bi mani'in yamna'u lid dawami wa lil tada aw akhir al aqsami aw awwalin faqat ala niza'i qad tawli wa lis qad tawli lis tibra'i war rada'i wa lazim min انعدام شرط عدم عدم مشروط لدى لدى ذي الضبط ذي الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما فيه وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح الركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج وما علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب mun yi magana kan wasu daga cikin bincika na baya cewa ma min wujudihi abinda duk samuwansa ya ji adam za a sami rashin hukunci hukunci adamun hukumi ya ji'u rashin hukunci din zai zo samuwar abin zai haifar da rashin hukunci misali haila samuwar haila zai haifar da rashin wajabcin sallah an fahimta da sauransu da sauransu wala luzuma kuma baya lazumta wala luzuma yu'lamu ba babu wani mulazama babu wani wato wajabci da aka sani a shari'a in idani yayin da shi aka rasa shi shi mani'in yayin da aka rasa shi to shi kuma ba zai lazumta maka ba zai lazumta ba zai lazumta maka wato sai sai sai ka zo da afwan wala luzuma yu'lamu babu wani lazumtawa wanda aka sani in idani a lokacin da shi aka rasa shi maniya abin da yake magana misali muna magana kamar haila kamar hadasi kamar tsarki afwan tsarki kaga hadasi mani'i ne na ai sallah ko in kuma ka sami tsarkin in an ka sami tsarkin kuma ba dole bane sai ka yi sallah shine kita wala luzuma yu'lamu fil idani kuna kuna biyu abin ne ina da haka ayyukan kan hadisi ko ma min wujudihi abinda samuwansa yaji'ul adamu ay adamul hukmi rashin hukunci din yayi akan same shi samuwar shine mali'i abinda samuwar shi akan samu rashin hukunci din shine kamar haila kamar hadasi yadda muka faɗa samuwarsa zai za samu za samu samu za sami samuwar za samu rashin hukunci din samuwar za samu rashin hukunci din in aka sami haila ko aka sami hadasi za a sami rashin yin sallah rashin yin sallah din wala luzuma ba za a sami kuma wato yu'lamu babu wani lazumtawa da aka sani fin idami fin idami ne eh fin idami mali'in yayin da aka rasa mali'in dan an rasa dan an rasa wato dan akwai tsarki bai sa a ce dole sai an yi sallah ba yawa shi ne abin da yake magana galibi abin da ma yalzamu min wujudihi adam al-hukm wala wala yalzamu wujuduhu wujud yawa wannan bi mani'i ne kita bi mani'i wannan duk ana kiran su wato mani'ai kenan duka wannan mawani ne akwai wanda yake yamna'u lid-dawami wa libtida akwai wanda yake a hada baki daya a cure yana hana wato shi hukuncin ya ci gaba kuma yana hana wato hukunci kuma a farar da shi au akhir al-aqsami ko kuma wato wanda yake na karshen shine wanda yake yana hana al-ibtida amma yana hana yana hana al-ibtida amma baya hana addawa au awwalin ko kuma na farkon shine wanda yake yana hana dawam amma baya hana al-ibtida faqat ala nizai wannan duk da akwai sabani na malamai wannan ya ga mana mani guda guda uku akwai mani'u dawami wal ibtida tare shine wato kamar samuwar wacce take yasa ta shayarwa samuwar yasa ta shayarwa kasancewa an shayar da ita kaga wannan yana hana mashi ya je ya farar da aurenta ibtida kenan kuma yana hana masa auren ya ci gaba da wanzuwa inda an sani inda daga baya da za a zo a sani to auren da ya riga daga lokacin baqa'u azzawatin to ya riga lalace shi ne addawam da mu hudun kenan ko kuma au akhir al ko kuma na karshen shi ne al-ibtida kamar istibra'i da idda yana hana farar da aure amma baya wanzar da wannan haramcin in an riga an idda din shi fararwa ne yake yake hanawa shi ma wani ya fito au awwalin faqat ko kuma na farko din alani za'in a tare da sabai da malamai suke da shi shine ya kawo maka misali yace ka tsauli kamar wato wanda aka hana shi aka cewa malan sa minkum qawlan an yanki al muhsanat mu'minat kama malakat aymanu yake cewa duk wanda bai da kuɗi to ya je ya aure baiwa to yanzu lokacin da ya samu kuɗin wannan auren ya rubuce kun gane magana zai hana wannan auren ya ci gaba ko ko ba zai hana ba shine abin da yake magana zai shine an ce ai sai kaman aya ta kawo sharaɗi ne bari ka muku misali yanzu misali wanda ya yi taimama gabanin zai yi sallah sai ga ruwa dama kuma an ce ya taimama ne lokacin da ya rasa inda faqidul ma'i to lokacin da ya samu ruwan da ka samu ruwan wannan hukuncin na taimama ya ruguje ne ga baki daya koko zai koko zai iya abinsa an fahimta ko kuma mu kadara ya riga ya sallah din wannan tayamman zai iya cigaba da shi ya zama cikin lafiya ko wani abu bayan ya samu ruwa ko ko a'a to wannan shine dai wanda bayan ya riga ya sami ya sami wato sauƙin abin hannu daga baya kuma ga tana tana karkashin sa ya riga ya aure ta to yanzu wannan samun abin hannun ya rubuce mishi auren baki ɗaya ne ko ko a'a auren sa nan an fahimci maganar to su to su su a wajen akwai khilaf amma magana mafi inganci da abu shari'a ta baka lokuta a husa ai ba dawa kuma da ba a kwance shi ba ba a kwance shi ba wannan shine magana mafi inganci inda ka qauli kamar al-qaul shi wato wanda bai samu abin hannu ba ba zai aure baiwa ba to wannan kaga wannan misali ko na wanne ne na karshe ne ko na biyu ko na uku na karshe al-qaul na karshe ne sai al-istibra al-istibra shi kuma na farko na biyu ne ko na uku مانع الابتداء يكون مانع للابتداء والدوام ne مانع الابتداء ce ai kaga ai idda ko istibra'i yana hana a fara da auren ne an fahimta yawa ana yana hana a fara da auren ne sai kuma arraba arraba kuma shi wannan kaga manu dawami ne wal ibtida'i ma yana hana wato in fara da auren haramun ne kuma za ka yi shi auren ya rubuce in kuma daga baya ka gano in bayan an gano daga baya bayan auren an gano cewa ba ta kafa wance an shayar da ku tare ko yarka ce ta shayarwa to wannan shi ma ya rubuce daga baya ya rubuce daga baya ai ina ina ina sa ran an fahimci wanda ce walazim walazim walazim من انعدام من ولازم من ولازم من من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط to shine sai yake cewa shi addawamun nan ku bar shi a matsayin albaka ko istimraru istimraru al-istimrariya ko baka shine dawamul mudda din shi kuma mani'u dawami shi alladhi yamna'u al-istimrar wa yafsakhu to yanzu yana cewa wa lazim min idami shart da abin da yake lazimi ne in aka rasa shi a adamu mashrutin lada bi zafi wannan da cewa lazimin abin da ke lazimi menene idami wannan min mansus kasa menene idami sharti yayin da aka rasa sharadi aka rasa sharadin abu kamar tsarki a adam mashrutin ya zama kuma shi ma abin da aka yi sharadin a rasa shi in aka rasa tsarki kaga a rasa sallah ladab bi damti wannan haka yake a wajen malamai wanda suke suka haddace ilimi ka sababin kamar wato sababi inda an kusa muna da sabab muna da illa muna da muna da da sauransu ka sababin kamar sababi wa dal wujudi lazim wannan shi sababi kamar sababi da sharadi shi ma yanzu a nan akwai abin da aka sababi to a rasa wannan shi ce wa dal wujudi ai hadal wujud lazimun wannan shi dole a tafi an samu sababi ake samun hukunci suka sun mishi misali kamar wato wannan kafara na rantsuwa to dole sai an samu karyawa dole sai ka karya rantsuwan tukuna baka cika abinda kai alkawari ba misali na bakance sannan za a sami za a sami za a sami wato shi shi dalilin yin sadin shine sababi kaga ai can ya baka magana sharadi ne ya cewa wa lazimun adamu mashrutin menene idami sharti haka kawata ya zama abin da ke dole shi ne in aka rasa wato shi abin da aka yi sharaɗin babu shi shi ma yayin da aka rasa sharaɗi in idamun sharaɗi shi ne kamar tsahara lazim min idamun sharaɗi ka tsahara ta kuci ka tsahara a adam mashruɗin ka salati inda inda inda ladar bidabti a wajen malamai ya ya ya fito ko yawwa yace ka samu shi ma kamar dai dalili ne wa zal wujudi lazim amma shi wannan sababi to shi dole sai an same shi sannan ake samun hukunci abin da yake magana dole sai an sami in kai rantsuwa misali sai an sami karyawa shi ne dalilin da ya sa kuma kai kafara din ba za ka fara kafara kafin shi dalilin sa ya zo ya fi abin nan ba wannan kasa akwai maganar malamai sai dai in ka hasa sun cewa za ka karya ko wani a makamancin wannan shi ne wa za wannan za ina gana haza yana magana sama kun kenan wa zal wujudu lazim minhu wannan dole wato sai an same shi sannan za a zai zama dalili dole sai an zo da shi shi sai an samu dalilin sa sannan zai zama dole sai an zo da shi wa ma fi daka amma abin da ke wancan a farko shi waye wanda ke a farko wanda ke farko sharadi wa ma fi daka shay'un qa'imun amma shi abin da ke wancan din na farko shi ba shi ba ba yi da wannan sharadin cewa sai an same shi shi idan ka dan ka samu dan kai tsarki dan kai tsarki yana ƙara mai taka abin da faɗa a bayani dan kai tsarki to ba ya zama nazinta maka kuma sai kai alshi kai sallah dole sabanin shi sababi sababin yin kafara shine ya zama ka karya ka karya rantsuwar taka to shi dole sai an samu sababi an samu sababin sannan ne za a ce wanda ya zama dole a kanka da zarar an same ki dole wanda ya zama dole shi kuma sharadi bai zama dole ba dan ka zo da sharadin ba dole sai a ce sai ka zo da mashrut din sa ba an fahimta wacce ma aljami'u duka da da da mani'in da sababi da sharadi duka sun taru sun nikahi a aure kana samun haka a aure kamar aure sababi ne na samun sadaki kaga an samu sababi sannan kuma aure sharadi ne na saki ya zama ya inganta kaga an samu sharadi sannan kuma aure mani ne na kaje ka auren wata take katangaggiya aurariya kaga an same shi ne kike wata ba aljami'u ai jami' jami' minan min mani'in wa shar wa sabab sun haɗu duka a aure wa ma huwa aljalibu lin najari haka zalika duk abin da ke jawo maka tsira gobe kiyama kamar imani shi ma wannan akwai sababi akwai sharɗi akwai kuma mani'i me ya sababi a ɓanga abubuwan imani shine sababin da za ka samu da da'an da kai shine sababin da za ka samu lada ka sababi ne wannan sannan kuma sharaɗin imaninka shine ingancin aikinka kaga sharaɗi ne wannan sannan kuma mani'i wanda ke da imani ya da mani'i tunda in da zai kashe ba wanda ba musulmi ba to ba za a kai shi saboda wanda ba musulmi ba kaga mani'i ya haɗu sai to kaga da mani'i da sharaɗi sababi da ana samun sa aure kuma ana samun sa abu da bata imani da ana samu sai ya gama wannan magana sai ya cigaba cewa war rukunu rukuni juz'u dhati in aka ce rukuni ya bace tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni shi juz'u dhati shine wata ke bangaren zatin ibada bangarori na zatin ibadan filoli ne kamar dirkokin na ibadan in babu su ibadan ba zai abin nan ba wa sharqu kharaj sharadi kuma shine wanda yake ya fita daga rukuni ya shi ya fita daga daga abin da ake kira rukuni wasiqatun dalilu hatil muntahaj shi kuma siga kamar siga na siga na na sayarwa ko siga na na auren maka na karba al qabul wal al ijab wal qabul shar'i ne ko rukuni to shi ne shi anan malami ana kita wasiqatun daliluha siga na ciniki ko na aure a mafi inganci dalilin dalili ne ba rukuni mai bane ba an shi aure shar'i ne kenan an fahimta saboda ne saboda ai shi suna cewa wannan ya biya a ibn abdussalam ne al-iz ibn abdussalam ne cewa a dalil ba shine madlul ba a dalil ba shine madlul ba bal daliluhu kun fahimci kun abun ya fito fili ai garatansu ne ai kusan ad-dalil a dalil shi ɗan jagora wanda zai kai ɗorayi ina an kawo ni me wane ne ina ne madalil kuma yanzu misali mai hasan bulama wane ne zai kawo hasan bulama shine addalil jagora ba dugo al madlul inda aka zo aka nuna farashin ɗorayi kenan ko to cewa na baka ka karba shi auren da siga abu ɗaya ne ba dai bane ai ɗaya dalili ne zuwa ga shi shi auren amma da shi da auren ai muta bayi na ne an fahimta to idan ka ce rukuni ne ka kamar kana cewa ne shi siga juz'un ne minan nikah ka mai da dalili da madalili ya zama abu daya in kuma kace kharij wa anhu ne ya zama sharadi ne ka fahimta to ka sai ce wasiqatun ita siga dalilu ha dalili ne jagora ne da yake kai ka zuwa ga auren ba shine auren ba filmun ta a magana a dariƙa a hanya ta tafi daidai a wajen malamai wajen tafi daidai wannan ya shiga wani abu wannan ba shi da wani wannan kawai gaba tsakanin wannan da wannan ba shi da wa ma illatin tara da fasabab wannan ya ƙara gaya maka ce tare da illa za a samu wato illa da sabab tara da fa sun zama ma'anar su daya al'illa da sabab in kai malamai sun ce al'illa ko asab ma'anar su daya a wajen su والفرق بعضهم إليه قد ذهب أما ببنتاوا wasu daga cikin malamai sun bambanta me bambancin suka ce as-sabab shine dalili a khariji wato sababun khariji wani al'amil khariji wani fara al'amil al'amil khariji wanda yake kamar tsarki a ba tsarki ba kamar wannan zawali ran sai zawali dalili ne na isallan azhar ko wannan sai suka ce mi sababi ne wannan hukum ne wada'i kuma a sababi kamar kuma giya a ce giya in ta sami iska ta bugar abin sha in ya bugar ya zama giya wannan alin ne khariji ko dakili dakili ne ba cikin shi ba sai sun ce wannan shine illa shi ce wal farqu ba'dhum ilayhi qad dhahab bambantawa wasu sun fita fa aka cewa illa shine abin da shi ya haifar da kansa da kansa a jikinsa shi kuma sababi a wajen shi yake amma dai ya sababa shi shi shi ya sababi amma da duk da haka da yawa malamai suna itlaqin sababi da illa abu da abu daya bambanci kamar khuluq ne da kuma adab muka faɗa da muka faɗa adab shi a cikin adab ake samun shi shi kuma sababi shi wato khuluqi shine wanda yake a waje inda yake mamalce wani sa shi kamar sababi ne da da illa illa shi a zatin adil ne zati dalili ne na jikinsa yake haifar da shi kamar a ce haila illa ce na wato hukuncinta hukuncin cewa ka a sallah illa din katta wallada min zati alhaid an ai to wannan kaga illa ce galibi suna kawo wannan kamar in an sami abin da yake shi a jikinsa ne ake hukuncinsa yake sai in yayi wani abu ne sannan hukuncin zai canza shi a zatin sa sai ci dole illa ce amma idan ta abu ne na waje sai ake mishi wannan kuma sababi ne khariji kamar dalili na sai ya sai zawali sai azumi da yake to kaga azumi da ke to ana shi na saman ba dalili ne khariji wannan an fahimta yawwa to malama mai taku a za a biya ɗan tawara ma min wujudi abinda duk samuwansa ya ji wula adamu za a samu rashin hukunci to wannan shine mani'i wala luzuma kuma ba lazimi ne ba yu'lamu da wanda aka san shi a ilmance in idamin cewa idan an rasa shi za a rasa hukunci da a abinda yake samuwarsa zai haifar zai abinda zai lazumta samuwarsa zai lazumta samar da hukunci to kuma wato samuwarsa kuma baya lazumta samuwar sallah din samuwar tsahara baya lazumta samuwar samuwar sallah bi mani'in wannan shine mani'i yamna'u lidawami akwai wanda yake hana lidawami wa libtida wanzuwan abin da kuma farar da abin baki daya aw akhirin ko abin da ke hana karshe da karshen wato shine farar da abin akhil aqsami aw awwalin ko abin da ke hana na farkon ala ne za'i wannan kamar sabani da suka yi ka kauli kamar wato wato saukin abin hannu ga wanda zai zai aure zai aure wato wacce take baiwa shin bayan ya samu sajin abin hannun zai lata auren dawaman ko kuma ibtida'an ne kawai ne ya tsaya sai al istibra shine kamar istibra'i da idda yana hana farar da aure amma a wato ba dawaman ba da kuma arraba shi kuma yana hana dawaman wabtida'an sai wa lazim wa lazim ne idami shay lazimi ne da zarar an rasa sharadi adam mashrudin abinda aka sharɗanta wa sharadin shi ma an rasa shi najar da zabi a wajen malamai wanda suke masana ilimi ka sababin shi ma dai kamar dalili wa zal wujud amma shi wannan shi wa za ai wannan sababi din al wujud lazim minhu shi dole sai an same shi sannan ake samun hukunci wa ma fi zaka shay'un qa'im amma abin da ke na farko can shi sharadin kenan babu wannan hukunci din wanda yake wato ya gudana shi wato ba dole bane idan an sami dan wato an sami sharadi kuma a ce sai an sami shi abin da aka sharadin ba dole bane واجتمع الجميع دكا سسني تاريا wato shi sababi da sharadi da mali'i fin nikahi a aure ana samun su duka wa ma huwa kuma sun tarayya kuma a cikin abin da ake samun aljalibu lin najahi yake kawo maka wato rabauta war rukunu shi rukuni juz'u dhati shine wanda ke bangaren zatin abun zatin sharbi juz'u dhati afwan wa sharqu kharaj shi kuma sharbi wanda ke fita daga zatin abun wasigatu siga kuwa shine al-ijab wal qabul misali dalilu ha dalili ne da yake nuni zuwa ga wato zuwa ga zatin abu fil muntahaj a magana wacce take malamai suka fi zaba wa ba illatin ta illa tare da fasababu tare da illa ne wato sababi suka yi tarayya wajen ma'ana wal farqu ba'dhum ilayhi qad dhahab sai dai bambantawa wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga bambantawa ai ya fito insha Allah ta masha Allah to kaga dai waɗanda bai wanda bai san waɗannan abubuwan ba ai ba zai iya bayo fatawa ba ko fatawa zai mishi wahala kuwa in yace zai fatawa za a samu matsala to sai wani na ne wannan ma min wujudi ai ma min wujudi wujudi almani'u ma min wujudihi yaji wa adamul hukmi ولا لزوم يعلم عند العلماء في انعدامه في انعدام أي إذا انعدم فلا يلزم من من عدمه الوجود لأن الإنسان قد يكون طاهرا ولا ولا تجب عليه الصلاة لكون لكون وقتها لم لم تحن بعد ولذا ينظر baji ba to da za mu tashi قال يا سنة باب تاشي القواعد الفقهية تابع عثيمين نعم تو ولو قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع قد يثبت ko ka ce wannan tabbas ko kuma ka ce so da dama ana samun abu ya tabbata ga waninsa al'alar taba'iyya wato wanda yake ba shi ne shi ya ba asalinsa ne ba wai shi ne hakikanin wanda yake abin nasa ne ba wa in yakun law istaqalla lam tala ta yanda da zai zama wato da zai zama wato ba zai istiqlali ya zama ya dogara da kan shi misali a ce wai dogara da kan shi to lam tala da wani abu ne wanda ba zai yi ba alqaidatu sadisatu wal khamsun وهو هي أن شيء قد يثبت تبعا لغيره شيء متن زي أنا إيه سامو وأنا أبن زي تبتا أما تفسك يبي يبو وننسى نص عليه الفقهاء رحمه الله تعالى فقالوا ما لم يسبك شيء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ده أبن بدأ يرايوا شيء كده با بدأ يتبتا شيء كده با تو زي زي يبو وننسى ليه وهذه مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع wannan malamai sun ɗauke shi daga wato misalai da malamai suka kawo shari'a suka kawo shari'a ta kawo min ha alhamilu kamar mai ciki fa in biya hamluha mufradan fa inna bai'a hamliha ka kace ka sai da cikinta mufradan shi daya la yajidu bi halatta ba da nan nabi sallallahu alaihi wasallam da an zare sallallahu alaihi ya hana wannan walakin law bi'at amma da za a sai da ita wa huwa hamilun wa hiya dihu ya kan zama wajiya wa hiya hamilun inda za a sai ta da ciki sahal bai'u to wannan ya yi ciniki a cinikin ya yi amma ba zai ce an sai da ita ko da dalilin ta kasa ita kasa kasa saboda ta ciki ne to dalilin wannan saboda shi wani cikin tabu'un li li ummihi ne la'anna huwa kajibun min ajla'iha kamar wani bangare daga cikin bangaren mahaifiyansa ولهذا لو قال لو قالت لو قالت ko لو قلت ولهذا لو قلت بعتك هذه الشاه inda zaka ce na sayar maka da wannan da wannan tinkiya din eh لو قالت ko لو قال لو قال هو to ni na wace لو قال وذلك لو قال dan haka da zai ce bi'tuka hadhihi sha na sai maka da wannan tinkiya din wa hamlaha da kuma cikin ta lam yasihha al-bay' bai wannan bai yi ba da annahu afradahu an ummi saboda ya kadaita shi daga mahaifiyarsa ce ya sayar da uwan daban ya kuma sai da sai da kuma wato shi na cikin daban bi hada ya saboda ya bambanta amma da ce duka zai yi kudin gora duka da uwan da ɗan da ke cikin cikin kawai haka zai siyar da shi to kaga wannan yayi saboda me saboda abin da ya faɗa a baya qad yathbutu shay'un li ghayrihi taba wa in yakul law istaqalla lam tana inda za a ce shi zai rayu shi ɗaya ba zai iya rayuwa ba to ga maka man jitsu min ajzai ummihi shi ma ka hamilin ka hamilin in biya hamlu hamtana kamar mai ciki ne idan aka aka wato sai da cikinta to wannan sai a hana walau tuba'u hamilan amma idan da za a sai da ita mai cikin ta da cikinta lam yamtani to ba za a hana ba yani annahu law biya hamlaha hamluha wahdahu in tana in tunia inda za a sai da cikin shi kadai to da sai a hana wa qawla walau tuba'u inda za a sai da hamil lam yamtana lam yamtani wa qawlu hamilan halun min na'ib al-fa'il al-mustatir fi qawlihi walau tuba wa la yasihu al-ma'na walau wa la yasihu al-ma'na law ja'altaha na'ib al-fa'il wannan yana magana kuma kan nahawu ne وهذا المثال ينطبق تماما على ما قلنا بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وكذلك اللبن في الضرع هكذا ذلك واتو wannan nono wanda ke cikin hantsan hantsan mai nona lau bi'a wa da humtu ne inda za a ce da shi shi daya da sai a hana wa lau bi'a shatin fi halabin lam yamta ne inda kuma za a sai da ita tikiyan tare da nonanta tare da ita to a wannan kaga ba za a hana ba saboda dama yana cikin ta ne kaji ne min ajza'i wannan ai na jan shi a fili yake wannan ƙarya ta mutu shehu da zai ta ba wa iya kun lausa kalla ta yadda da za a ce zai rayu shi ɗaya lamta na ta da rayuwar nasa ba zai za ta yi ba sai na ne za mu tashi wanne za mu yi kuma ƙarfi ne wani malam takwas hira takwas ada wani ada mu tashi ba ada mu zifar na shafa albani الثالث na uku yana magana akan barin mutum ya je tarko hudur da'wa latifiya ba asiya mutum ba dole bane sai ya je ya sai ya karbi gayatan gayatan baulima da aka ce akwai akwai sabon Allah a ciki wannan ba dole bane sai ya amsa sai ya kiri ya zuwa kawai الثالث na uku قال صلى الله عليه وسلم sallallahu ya ce man kana min billahi wal yawmil akhir wanda iman da Allah da ranar karshe wala yaqudanna ala ma'idatin kare zauna ga wani kabakin abinci nidaru alaiha alhamr wanda ake zagaya zagaya shi zaga aka ake zagaya giya ake gewaye giya a wannan kabakin ana zuwa ana bubba ana bubula mutane wannan kan mutum ya zauna a wurin kare ba ta ma lokacin sa ana haramun ne wa ala ma zakarnahu jara alaihi amal salafi kuma abinda muka faɗa aikin magabata ya gudana radiyallahu anhu wal amsalu ala zalika kathirun jiddan misalai akan haka suna da yawa fa aqtasiru ala ma yahduruni al'an min haka wa zan kace da abin da ya zo mun a yanzu ina kusan wannan littafin na albani wannan ya yi su ne tun fargauci ba ya yi shi ne ya tsaya wai zai fike abin komi da komi ba a an aslama akwai hadisi daga aslam maula umar anna umar bin khattab cewa umar dan khattab radiyallahu anhu hina qadima shama a lokacin da ya zo sham lokacin da aka yi fatul qusatini a fathu filastin lokacin da aka buɗe garin filastin ba ya je sham ba ina ku tarihi sai ya je to da ya tafi fasada ala huwa rajulun min nasara dan a lokacin nan shine ne da da mukuli da waye ya ba yahudawa da kuma nasara su yi bautar su yancin addini fi addinin amma dai mu za mu ci gaba da jagorancin wajen to sai fasala ala huwa rajulun min nasara sai wani mutum daga cikin nasara sai ya mishi abinci faqala la umar sai ce umar inni uhibbu an taji'ani wa tukrimani anta wa ashabuka ina son kai da talakawanka ko karrama ni ku sharrafa ni ku zo ku ci abinci na wa huwa rajulun min ulama ishab yana daga cikin manyan mutane na ishab din a lokacin na kirsocin fa qala hu umar sai umar yace masa inna la nadkhulu kana'itakum min ajli suwar allati fiha mu ba ma shiga wannan cocutan cocuna ku saboda abin da ke ciki na wato na hotuna to wannan malamai sun hujja da shi akan hukuncin shiga coci kun san yanzu kwanan nan kwanta ya je ya shiga coci ana tattaunawa kuma tattaunawa da ake yi wani lokaci zai ga abin da zai baka mamaki daga kawo jama'a suna katun ko zai katun kuma an da ɗan yi nisa wannan umar zaka za ku lura aikinsa ba cewa ya ɗan gurgun ba a shiga coci ba cewa ya saboda abin da ke ciki na na abin na kayan shirka na hotuna da za mu kaddara cewa mutum zai shiga babu waɗannan abubuwa kuma suna da wani ɗaki da suke aje duk ba su aje wani abubuwan duka kaga da za a iya shiga kenan duk da akwai ahnaf ahnaf sun haramta baki da sun ce kwata ba bai halitta ba a je a shiga ba wannan akwai wannan fatawar amma ba fatawa ce wanda malamai suka yi ijma'i akan ta ba ba fatawa ce da malamai suka yi ijma'i akan ta ba wasu daga cikin malamai sun halatta cewa ana iya shiga in babu malakiyar kamar suwar wasu daga cikin malamai sun sun wannan wannan kuma shine maganar Imam Malik shi kansa Imam Malik shi ma karaha ta tanzihiya a jansa Imam Malik shi shiga coci ce karaha ta tanzihiya wato wanda kawai in ka shiga ba za a ce maka dami ba kawai in ka shiga ka shiga in ka shiga da saboda wata wata maslaha wanda babu laifi shi a wajensa amma sai Ibn Hazm al-Zahiri su sun halatta ba baki da sai ce kana iya shiga ba wani abu da hana ka shiga coci ka shiga coci sai ne a cikin babu komai kuma riwaya ce guda biyu da ake da shi daga Imam Ahmad Imam Ahmad ya wani lokaci ya ce karaha wani lokaci kuma ya jawaza da ibn tamiya yana cewa a karaha din dai tana nan mutakar ba ta babu maslaha kuma akwai saban Allah da zai a wajen ta ba za ka je ka tarayya da su akan saban Allah ba amma dan sun gayyace ka ko za ku tattauna da su ka tattauna wasu abubuwa ko kuma wasu wani abubuwa ne da yake ya shafe su su ba ka san abokan hamayya su su ji sai ka ce ku je ku jira ni a tutun ku ni da zo same ku sai ka je ka same su a wannan wajen to malamai da yawa ba ka cewa wani abu a yi haramci ba ka cewa a yi haramci an fahimta akwai malamai da suke cewa haramu ne kamar su imamu abu hanifa amma dai ba shine maganar da tafi da tafi da tafi shahara ba na yi zafi wannan magana saboda akwai abin da ko masu wazi ko da kai ba shi ya fitaman ka ba idan wani ya riga ya ji yayi kuma yana da wasu fitoyi na malamai da ya dogara da su ba ka zuwa ka kai ta aibata shi ka nuna kamar ma yayi wani kadarci kabal aba'in kuma kamar wasu manyan laifuka ne ya aikata yau da ya je kai idan kana ganin kai da ba haramun ne kuma san ma malami shi kai wannan zubka din kaga wannan kai ba da kai ake magana ba kai da ma kai haramci kake shi ko bai ce haramun bane a wajen sa an fahimci magana to shi ko baka lazumta ma mutum a hukunci da shi ne kagawa ba kansa ba in kuma ka ce karaha ce shiga ko wanda za ta iya kai zuwa ga haramci shiga da bukadiyan a wajen malami wannan kai ma ba wahayi aka maka ba ka duba ne misali wa sai ka duba in kuma kana ganin cewa kai haramun ne ba shi da suka kai ka kawo nasi da ce haramun ne abin da muka sani annabi yusuf aiki da yi ma aiki da yi ma da yi ma su aziz da kuma aiki da yi ma malik na lokacinsa musulmai ne ba musulmai ba ne kuma wani tsari wani aiki da yi na ƙarshe wani tsari tsarin ce ta musulunci ba za yi na musulunci ba kusan ni ma yana daga cikin wanda nake ba na bada goyon bayan malamai fa su dinga shiga harkar siyasar demokradiyya na ba na bayar goyon bayan ni ba ina daga cikin wanda ba na cewa an shiga saboda saboda ɗayan biyu ne ko dai a je a samu wani ɗan islamiyya wanda iyayen shi rike masallacinsa bai san komai ba sai masallacinsa kuma magana da kan gaskiya mu ɗaliban ilimi saboda mun shagalci da karatun ilimi a cikin mu da yawa cikin kashi tamanin cikin ɗari bai iya bai iya gudanarwa ba idara administration ba iya ba to ba da yadda ka je ka ce kai baka iya abu ba sai abinda ka sani kawai kunce kunce ko ba laifi wajen nan baka san wannan ba da ai yin boko da kuma yin addini karawa guda biya da wahala a Najeriya mun sani to me ne in ka ce kai baka iya wannan administration ba to in ka shiga in kuma ka shiga abinda baka sani ba ko dai ka yi zalunci jahul ko kuma malum kawai sai ka yi sai an samu ɗaya biyu ko da zalunci kai baka san a ana ana ta maka wani game of numbers ana manipulating numbers figures kai baka sani ba inda mutum kawai bahari ya shiga an daga manipulation of figures bai gane ba in ba ga wani malami ya shiga shi ba mushi wanda sai bai sani ba bai iya ba sana ko ya zalunci a wajen jawul ko malum ko kuma daga baya shi ma a je malamin yana dan wani guntun kafin shi shi ma yana da wani zalunci zai aure in ya biye kuma kaga ya isa don haifa malamai kuma ko kuma na uku malami mu ba mu san gaba kidan malami je yana sanya kanshi a cikin laruran haramci malami mu a wajen bai kamata ya zama ko da ka ce zai je aikin baki bai kamata ya zama shi zai je aikin baki ba shi malami mai gidawa saboda lalurar rayuwa ce wacce take dama bai kamata malami ya shiga ba ita kan da baka da lalurar rayuwa ce wannan ne kawai sa mu a wajen ba ma ganin malamin shiga to amma kaga ba wahayi aka mana ba mun gina shi akan misali mafasin mu sabani wanda suka saba da mu akwai da suka saba da mu akan wannan su suna ganin haramun ne baki da kauna wahida sai ka wannan sai akwai nusutsun da bayan da ka iya da shi dole ka bar shi to bayan ya shiga to in dai yana ganin cewa wannan ya shiga saboda maslaha rajiha ina son ku fahimci in ya shiga saboda yana ganin akwai maslaha rajiha ta fita mu maslaha da muka kance kawo shi to in ya kuma shiga coci saboda dole su ne za su iya zaben shi su makana mashi zuwa wannan kujerar ba bane yi ba kuma yanzu maganar kawai dai abin da za a yi maganan wasu abubuwan za su zama akwai ta'zimu ghayr Allah ta'ala sai ce da Allah ni ka kuma wannan in akwai hotuna din ya ce to da Allah kai ɗakin da babu hotuna sai in zo muku magana wannan shi da abin da ya iya wajen ba misali yan matan zumunta sun suna wucewa suna kaza yana da dama ce eh to gaskiya mun kan ga ai addinin babu wannan mu je magana mu dai sha ba amma dai dan ya shiga coci sun tattauna yana zabarin kurkurun su ba fa laifi bane a mizanin shi shi tunda ya shiga saboda maslaha rajiha a wajen sa shi kuma akwai malamai da wanda yana da lahu habbu min nazar a ra'ayinsa sannan kuma shi kanshi shiga cocin ba wai haramun ne kaulan wahidan ba amma suka kai da tawaki da yanzu an zo ga baki da ana nema a bata mutum ba don ba ne da mai dan ka saba da mutum a fatawa mu an mun saba da shi ne a abubuwa dama na harkar siyasa mu mun saba da fatawa akan wasu abubuwan sa amma kuma ba dai ne kuma shi zalunci kuma hawan ta bari sai ya zama suna ganin wannan zagi da rana ya mishi mu da muke ce mishi wawa yanzu shi wannan zagi da wasu wasu ke cewa a ka bar shi aje kawai aje a gyara masa kana mai da aka ce gwara masa aka bata institute na shi institution na na malakan baki da tunda shi yayin da wani wawan yayi ma fantami wannan zagi yayi mishi ya mutum fantami kuma abin malami duka institution ka lalata kuma kaga ka kamar yadda kace fantami kai shiga siyasa kai bata addini kamar yadda kaga ka ce mawaki ya zagi shi saboda kuma bata addini kuma kamar aikin aiki da kuka yi so kaga abubuwa ne wanda suke ya kamata ku rika kulawa kwarai da gaske da'awa sai kun fahimci yanayin yadda waƙin inda kuke rayuwa take yanayi ya kuke rayuwarsa na kuma fatawan ta dace da wajen sanin fatawa daban dan baka fatawa kuma ita ma kuma ilimin shi daban an fahimta saboda haka shi cewa da ya shiga wannan ba haramun ne ka kauna wa idan baka min da suke faɗa sun dai dauki abu kamar shi ma wannan ne da aka aka mushi ta duk da shi galibi yana da mugun nufi wani lokaci shi makari akan atalaqul atalaqul mu'akkad ni da na fara gani ba ma kai lokacin ba zai na shi akan shi ilimi dan uwa ba mu da gidan turo mun ce to a to shek wannan ai baka sha ilimi me ma kuma amma kuma aka shi aka mushta kuma shi ba a farkon farkon take magana da ce fa ba magana mu da ba ku ake magana ba yin na shi ta kadari ne zai iya zuwa ma ya haɗe duka abun shi yana da kadarin ci sosai amma al talaq bi nisi wato an nikahu bi nisi talaq wannan wasu malamai sun halatta sun halatta sai dai kawai akwai karaha ne ma ma yana cewa mutane kike ba su kada su yi na aikin ba amma akwai wanda suka halatta kuma in ka shiga aikin sari'u salam na baya ai akwai auren da suka yi kasa kawai wannan abin ya faru musamman wanda suke sharifai wanda ake son koya dai mutum ya ɗausa da ujarsa da annabci akwai da kawai tabbas sun haƙura sun auren ne da niyyar cewa nan gaba su zan sake ki kuwa tunda dai suke kama ɗafi bi samu akwai wannan so ba komi ne haka nan kawai dan ka saba da mutum kuma haka za ka zo kuma daga baya ba kamshi adalci ba ya za a insafu aziz Allah ya kyauta ana bi ma kun gane wannan misalar ai kun gane wannan inda nake son ku kai yawwa zan mun saba da mutum ba kuma shi yasa kuma yi adalci ba kuma mu je muna muna bata idansa ko kuma hotonsa a wajen mutane ku ce a ya shiga shi ma na matsayin internet ma ko ya zama kaza ya zama munafikin addini wani munafiki yayi a wannan hukuncin ina aka ce haramu ne a shiga ba ki haramu bane ba karaha kawai ake magana shi kuma da abin da aka hana na lil karaha yajid lil haja bi adna haja yana iya halatta ana bi mas'ud ma uqba ibn amr anna rajulan sana'a lahu ta'aman wani mutum yayi ma abu mas'ud al ansari ya ya hada mishi ya shirya mishi abinci fada a sai gaice shi fa qala ta adil baiti sura a cikin gidan nan naka akwai wato hoto qala na'am yace eh akwai fa ba ya kula hatta kasara sura sai da ya karya wannan hoton sai ki shiga kuma da kanta sannan sai daga baya shiga na uku qala imam al-auza'i auza'i yake cewa la nadkhulu walimata mu ba mu shiga wani wata walima fiha qabl wala mi'zab wanda a cikin sa akwai wato ganga ko kuma kayan kida shine mi'zab sai mu tashi bayan su abu na sai wani ne sai wani ne malam hizba to ayyuka wannan ko ba ko gane inda muke inda muke wata karka ba ka nan za ka gane inda muka inda muka tsaya magar hizba din sai sai sati mai zuwa أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها من غير ما جبتا waɗannan manyan malaman mu guda hudu wanda suke da shi wajen abu sunna da kuma a bar maganganun su da suka saba sunna din karara yace wannan mufid ya da ya da ya da amfani ya da fa'ida anna suqa huna mu kawo maka anan ma waqafna alaihi minha abinda muka tsaya akan shi na daga wato maganganun waɗannan malamai aw ba'daha ko sashen wasu daga cikin maganganun su la'alla fiha iba wa ta'ila samu wa'azi wa zikra da tunatarwa ne man yuqallidu ga wanda yake bi bin su bal yuqallidu man dunahum bi darajatin taqlid al-a'ma bal ma yana bin ma wanda ba su ma kai waɗannan malaman ba da darajoji wato wanda ba su kai waɗannan malaman da darajoji da dama ba bi makahon bi wa tamassaku bi mazahib yana riko da mazhabin su wa aqwalihim da maganganun su amma law ka nazarat min sama'i kamar kai ka ce ubangiji ne saukar da su daga sama wallahu azza wa jalla yaqulu Allah hal alaka yana cewa ittabi'u ma uzila ilaykum ku bi abin da aka saukar muku ba ce ku bi wani malami ba ce ku bi abin da aka saukar muku min rabbikum daga ubangijin ku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi kuma bayan ubangiji wasu masoya majibinta za ku zubance su daga mu duk abin da suka gaya muku sai kun yi aiki da su kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kake samu suna wazantuwa sai zan ka sai fara kawo abu halifa fa awwaluhum na farko الامام ابو حنيفه شنو مال ابو حنيفه سنه النعمان ابن ثابت يا رسول شيكات ايدا وسن باين هجره ارى حيث شيكات تماما وقد روى عنه وقد روى عنه اصحابه اقوالا شتى sahabban sa da dama sun wato ruwaito maganganu daga wajensa da da masu yawa wa ibaratun mutanawwi'a da kuma wato maganganu ibarori da suke da su suka nau'antu nau'i nau'i iri iri kulluha dukkan manganin su manganin shi tu'addi ila shay'in wahid suna tikewa zuwa ga mataƙa guda ɗaya wa huwa wujubul akhdh bil hadith shine wajabtun aiki da hadisi wa tarku taqlid ara ila imma da kuma wajabcin barin wato wajabcin biyayya da ra'ayin malamai al mukhalifati lahu wanda suka sa abu hadisi din ga magana ta na farko yace idza sahha al hadithu idan hadisi ya inganta wa huwa mazhabi to wannan shine mazhabata ne wannan shine mazhabata malai yake cewa in ka je ka duba za ka ga ibn abiri ya kawo a cikin hashiyarsa da kuma cikin risalarsa nasmul mufti da sauransa da sauransa za ka je ka samu kuma ga shi ya gaya maka ya gaya maka wato references din na biyu ce la yahillu la ana an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu ita haramun ne bai halatta ba mutum ya yi riko da ra'ayinmu da muka fada a cikin addini mutukar bai fahimci a ina muka cira wannan hukuncin ba ka bi mu da dalili kar ka bi mu babu dalili wato wannan yana cewa ka yi mishi abin da ake kira al-mutaba'a kar ka bi abin da ake kira at-taqlid ko sabab bacin ai al-mutaba'a shine mutaba'atu madhhab al-ghairi ba'da ma'rifati dalili wannan shine mutaba'a at-taqlid kuma mutaba'atu madhhab al-ghairi biduni ma'rifati dalili kawai taqlidan a'ma to wannan shi malami ba sa so so suke kowa ya ilimi kowa ya san ina suka samu shine cewa la yahillu li ahadin bai aika ga wani bawan Allah ba an ya kuma bi kaulina ya yi riko da fitowoyin da muke faɗa ma lam ya alam min aina akhadnahu mutakar bai san ina muka samu ba to gashi ya faɗa sauran gano ina ganin mu ci gaba wa fi riwaya wata riwaya haramun alaman lam ya arif dalili haramun ne ga wanda bai san dalili na ba an yufti bi kalami ya fitawa da magana ta ji Abu Hanifa za da fi riwaya a wata riwaya yace fa inna na basharun mu yan adam ne نقول قول اليوم muna faɗan muna bada fatawa a yau wa narjiwa an huwadar inda ba nasi aka wani ba daga baya sai wani dalili mai bayyana mana da yafi karfi sai mu dawo daga wannan magana mu da wata magana kuma da haka kar ka dauki maganar mu makaman bi baka san ina baka samu ba wa fi ukhra a wata magana ta ta kuma yace wai haka ya yaqub kai ta ka ya kai yaqub yaqub shine yaqub alqazi yaqub abu yusuf babban dalibin sa la taktub kullu ma tasma'u minni kar ka rubuta dukkan abin da kake ji daga wajena fa inni qad ara ra'ya al-yawma ina iya ganin ra'ayi yau wa atrukuhu gadan gobe kuma in bashi musamman abu hanifa in kusan cewa dama shi bai yawo yau na tattara hadisai da yawa ba ya riga ya malance a magarinsa an bukace shi da wuri sai da ka bi yawo ba kamar da sauran ɗalibansa irin su misali ibn kidam irin su alhassan ibn sa'ad ibn hayy irin su sujan ibn sa'id al-thawri suka yi wajen tattara hadisai da yawa don haka ana samun wasu abubuwa ko ya rasu da wuri ana samun wasu fatawoyi da yake bayarwa ya gini da ra'ayinsa da kiyasi sai kuma a samu hadisi ya sa'a masa wannan kuma ba wani abu bane da zai sa ka ce za ka zagi malami saboda wannan wa'ar ra'ayi garan ina ganin ra'ayi gobe wa turku ba da garin jibi kuma ban shi da ka karka dauki ra'ayina ko yaushe ka dinga aunawa kana kallon dalili na na uku da yace idza qultu qawlan idan na faɗi magana yukhalifu kitaballahi wanda ta abu da Allah wa khabar wa khabar wa khabar rasul kuma da hadisin manzo Allah fatruku qawli to ku bar wannan maganar ta kawai ku bar wannan maganar ta za ku ga shi albani ya ka maka references din da ya ga wannan maganganun da kuma wasu bayanai da ya maka a kasa sai ka ji a bi su insha Allah sai mu tashi Malik ibn Anas za ku ga shi ya kawo mana maganganu sosai Shaikh Albani tunda yana yin magana da yan takibi kusan ko lokacin da ake kanta wannan wata sashen da ji an ta rigima a kasar nan saboda haka in za ka je ka kanta da mai sai hisnul muslim ya yi magana akan akan addu'o'i da na tashi daga bacci kamar da na gaya muku shi yana hadewa shi yana hadewa da mun tashi daga bacci iri biyu ne ai aka tashi ba daga bacci wanda ba za ka sake yin baccin ba kamar ka tashi da safe aka tashi daga bacci ka tashi ne ka tashi kai sallah ka koma to shi yana hana da abubuwa sosai kamar da na muku bayani lokacin muka yi magana akan alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana da kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wannan duka malamai sun tattauna akan akan wannan to shi ma haka wannan na uku alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azna li bi dhikrihi yamin yamin wato izini in ambace shi shi wannan hadisin da yazo ya zo ne wanda ya tashi daga bacci wannan ayoyin kuma za mu shige su mun fasara wacce kar na ce za mu bayani ko ba muka yi ba shi kuma magana mafi inganci hadisi ne na Abdullahi dan Abbas ai magana da tashi daga bacci zai yi sallan dare sadaka waɗannan ba wai daga an tashi daga bacci ne ake an tashi daga bacci da safe ake karanta su ba an fahimci bambancin shi wannan in ka tashi da dare ne za ka yi wani ibadan dare to kabanin ka ibadan sai ka kanta waɗannan ayoyi kai ta dabburin su wanda wannan zai taimaka kuma wajen sallan da ka taka da za ka yi kuma ka samu ta dabburi za mu biyu ayan ku ƙara jin yadda wato wanda abubuwan su amma shi wancan alhamdulillah da ja'a fari wannan ka tashi ne daga bacci yaki da al-istiqam kai na gode wa ubangiji wanda ya kubutar da ni a jikina babu wata cuta da zai hana tashi fi jasadi a jikina warda alayya ruhi ya dawo min da ruhi na dama ubangiji shine ya tawaffal afusa wa azna li bi zikrihi kuma ya min izini in ambace shi dan ubangiji sai ya baka lada sai ya baka sai ya baka dama sai ya yi maka izini sai ya makana maka ya baka damun ka ka kira shi za ka kira shi shi kuma wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda shi ya kwaye da manzala sallallahu alaihi wasallam da manzala ta shi zai sallan dare sai ya ga kanta waɗannan abubuwa din ku duba ga inda ubangiji ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittan sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari la yati dul albab akwai wato ayoyi ga ma'abuta hankali wannan kaga manzala kafin ya sallan dare sai makan shi sai makan shi matashiya cewa yana tuna ma kansa makasudin halittarsa cewa kuma yana tabbatar wa ubangiji cewa duk abin da ubangiji yana halittar sa mai da kasai to akwai hikima da haka ni ma halittata akwai hikima hutun da nayi hutawan da nayi to wannan na huta ne saboda jiki na ya karfi da haka ina tashi yanzu zan tashi in ci gaba da tuna hikimomin ubangiji na a a a kaina ni shine bautansa to shine sai a nan ubangiji bayan ya ga magana kan ul albabi sai ya faɗa yi wato sufan su ta allazina kamar ul albabi allazina yadhkuruna Allah ali wanda suke ambatan ubangiji qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaru fi khalqi samawati wal ardi wannan kaga mazala ya tabbatar da wannan a aikace tana gashi da ya tashi sai tana da ubangiji a halin zamansa da halin kwanciyarsa sai tana da ubangijin cewa ubangiji baka halicci wannan a wato da wargi ba sannan kuma abinda zai roƙa abinda zai roƙa shine ita ce aljanna abinda kuma zai nemi wato tsari daga ita ita ce wuta saboda haka sai dace ya bibice ta da wannan ayar rabbana innaka man tudkhilun nar faqad afaita amma lil zalimin min amsar sai rabbana inna sami'na munadiya magana shi shine mai kiran amma shi ma ai malaika ne ya zo masa dan haka shi ba adan kamar yana tawassuli da wannan imanin da yayi da wannan sakon da ubangiji ya aiko masa wajen ubangiji ya gafarta mishi ya kuma ci gaba da lullube shi cikin cikin wato kanyarsa da da rahamansa sai kuma sai shine ya ci gaba da kasa rabbana wa atina ma wa atina ala rusulika wannan kaga ya dace a lokacin da magana ya tashi shine lokaci na addu'a kaka kuma ta lokacin sulutul lailil akhir ne lokaci na addu'a saboda haka a lokacin sai yake faɗan cewa ka a tozarta bawa ka bawa sai ya roki cewa ka a tozarta shi lokacin da zai ta da tashi alkiyama to shine sai ya ci gaba da kuma da ayoyin saboda fasa jaba lahu rabbuhu an la yudhi'u amala amil minkum min dhakarin aw aw untha ba'dukum min ba'd wannan yana nuna tabbaci ya kiri cewa inda ka riga ka kawo dalilin da yasa amsa maka addu'a to lalle ubangiji zai karba zai zai karba wannan ayoyi kuma da ya bibice su da bayan su kuma لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد wannan duk ya faɗi wa udu fi sabili wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su wannan yana nuna dimanci da kuma cewa wannan addini dole mutum yanda ya zai wannan addini ya zabi ya zabi kuma wato kare addini ya taimaka addinin Allah ai zai taimaki addinin Allah banda bauta kuma akwai maganar kiyaye addinin Allah in shi kansa da kuma mutum ya je ya mutu ma saboda kiyaye addinin Allah da ga kuma to goma shi ne ubangiji zai musu to sai kuma magana na kafirai wanda suke kwanciya abin su ba ruwansu da ibada ba ruwansu da qiyamul layl to kuma shi kamar magana yana kira maka sai cewa la yaghrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad mata'un qalilun jindan da suke suna bacci suna ci suna sha mata'un qalilun kuma ba wa'un jahannam kaga idan mutum ya tuna cewa ga abin da ubangiji ya narko na azaba ga masu kwanciya kawai su baccin su kaga zai sa shi ya tashi kenan kamar da aka ce rabi'a al-adabiya tana faɗa sai ta ɗaya bacci ɗaya bacci ɗaya bacci sai ta ce tashi tashi tashi tashi bacci na da yawa don tashin sallah kun fara tana da wuya ai wannan masu biyar to malama ce yadda Allah ta tana magana kanta tana da tana da tana hikimomi da dama kuma amma ana dangata ta abubuwa dama akwai su bacci tuka wanda aka dangata musu ɗan hakika ke dangata mata wannan bacci ba shi da kyau zai ce wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah wannan al-khushu' wannan khashi'ina lillah wannan yana nuna cewa yayin da mutum zai ibada a dole samu alkhushu ya samu tsatsan da kai a cikin sa a samu tsatsan da kankan da kai lokacin da yake ibada akwai kankan da kai a to duka ayoyin da za ga suna suna wato cika shi mana wato da da ladar ubangiji zai ba mutum da kuma ubangiji yake cika cewa a can ƙarshen sura din cewa isbiru wa sabiru wa rabitu ku yi haƙuri ku yi haƙuri kuma ku nuna haƙuri lokacin da za ku Allah abokan gaba ko kuma lokacin da za ku yi abin da ba kwa so kamar jihadi kamar kamar wato ita kanta sallah ita kanta wa rabitu ku yi da babi da babi shine wato mutum je ya daku a inda abokan gaba suke da kuma ribazi akwai kuma ribazi na inda arifai ke faɗa shine mutum ya zama ya zauna yana bibantan zikirin ubangiji yana tuna yana yi barna barinsa yana kuma wato a halartar girman ubangiji abin da zai katange shi daga fadawa cikin sabon Allah wannan shi ne da ahalin irfani ke faɗi wanda babu limiti wannan duk ana yi ne idan za ka karanta shi idan ka za ka sanar da shi abin fi babancin ko akwai wanda shi za ka za ka yi za ka kara shi ne baki daya af sai ka sallar sai ka bar wannan safa da muka tashi a kowa ya addu'a to akwai wanda kuma shi in an tashi za a yi sallar dare ne ake yin sa sai sai za a sanar dare to mun sabo insha Allah sai mu sai ku duba ku gani akwai abin da za ku za ku tambaya na shi ke ko to masha Allah barakallahu fikum da lam kashi al-kaba'ir nazamta shi ne alkabayar inda mun shiga inda inda ya kawo mana wanda ba magana Allah yi wanda ba magana Allah yi bane shi magana wannan mai shari'i ne gashi na inda ce masa ala rajulun rasulullahi ko wani mutum ya tambaye manzo Allah man da ta menene tsira fa qala ta ce Allah tu khadi Allah shine karka ya dare ne ya da ubangiji shi ya mukhala'a قال وكيف يخادع الله تا ake da daidai ne da ubangiji qala an ta'amala amala shine kai aiki abaka Allah wa rasuluhu ubangiji Allah da manzon sun baka umarni kai wa tawdi bihi ghayra Allah amma kana nufin wani ubangiji kuma a ghayra wajhi Allah wa ghayra wattaqir riya ka kiyaye riya fa innahu shirkul asghar shi shi shirka ne karami shirka ce karama wa innal mura'i saboda shi ne riya ينادى عليه يوم القيامة كيف نشر القيامة على رؤوس الخلائق أدبها الجوبة كده بأربعة أسماء ده سنة يبدا هدو يا مرائي يا ميريا يا غادر يا متي أمانة يا قادر يا كي فاجري يا خاسر يا كي أسارري وضل عملك أيكنك لالتي أيكنك يا قتي يعني أيكنك لباب الشيبة كده وبطل أجرك كما لا لنك لا لنك يا لالتي فلا أجر لك عندنا باقي لا داء جنبه izhab tafi fa khud ajraka ka dauki ladanka mimman kunta ta'mal lahu ga wanda kake masa aikin a baya ya mukhadi ya kai mayo dari wannan ruwa hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi ibn abi dunya sace ya ruwaito shi ta hanyar jabla al-yahsubi daga wani sahabi wanda ba an faɗa ba isnadin sa sanadi ne mai rauni shafa albani ya zanga shi a cikin da'ifa amma dai kaga ba nasa dai kuma babu laifi ba nasa tabbacin da ta kalkiyama Allah ta ladan ta zo ta duba su mushriya a zai tuzata su ba kai hadisi da ke kira sai aini ba hadisi abu huraira cewa farkon mutane guda uku za a fara rura wuta da su su da mutane uku a dai suka yi ko ba dai suka yi ba da wanda ya yi jihadi dan kalmar kalmar Allah ta'ala dan a ce mishi barde da wanda ya yi ilimi dan a ce mishi malami da wanda ya yi alheri dan a ce mishi mai alheri a dai suka yi bai riya ce da su ba kuma Allah ta'ala ya ce ba zala yake cewa su ne farkon wanda za a fara rura wuta da su wannan ya tabbata cewa sahihain ma'anansa sannan kuma ga kuma ma'anan hadisin Abu Hurairah da ke cikin sahih Muslim man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu sannan kuma akwai hadisi wanda yake Abdiyaw al-Maqdisi ya fitar hadisin Qais ibn ba shi nasa sahabin ne ko da akwai magana kan sunan sa amma shi ma ya zo da ma'anar hadisin man amala amalan taraktuhu wa sharikahu ko wani makamacin wannan ya ce har daga baya ka cewa ya ku bayan Allah ku yi tsantsanta aikin ku akhlisu a'malakum ku tsantsanta aikin ku ubangiji baya karban aiki sai abin da aka danganta masa wani hadisi ne na sunan sa ga na manta yana cikin littafin Abdiyahu al-Maqdisi da shi da wani sa sana ka hadisi a cikin wannan ma'anar suna da yawa hadisi a cikin wannan ma'anoni suna da yawa wasu ila ba'dul hukama ya an tambaye sashen wasu daga cikin malamai rahimahumullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansu من المخلص وعين غزلت ايكي فقال ليش المخلص الذي يختم حسناته كما يختم سيئاته وانده يكي قوي تاون ايكي سا كما يكي قوي كما يكي kokarin hankora koyi mummuna aikin sa an mummuna aiki kowa bai sa a gani ko to kai ma kyakkyawan aikin kai ita koyewa wannan kyakkyawan aikin da baka gudun cewa za a zarge ka kenan amma ba daidai bane da ana maka bashin zakka ka ba ka yi zakka ka ce ai kai koyewa kake yi ai na ce a maka mummunan zato ba daidai bane ka ce wai kai baka zuwa a cikin sallar jami'i saboda ka ce wai kana sallah kaga wannan ai ka ka ne su baye kenan su baye su ne wai ba za su yi ba za su bar ba su yi saban Allah ba saboda baka a ce su ne suke yi kaga wannan sakarci wa qila li ba'dihim aka ce wasu daga cikin su ma ghayatul ikhlas wasu daga cikin malamai kenan ma ghayatul ikhlas me gayan ikhlas qala alla tuhibba mahmadatan nasi shine kar ka dinga kwadayin jama'a su yabe ka da aikin da kai wannan shine wato asalin ikhlasi wa qala al-fadl ibn iyad al-fadl ibn iyad babban malami radiyallahu anhu babban malami wanda da can farkon al'amari ba rayuwa yake da na wannan ba farkon rayuwarsa ba rayuwa ce yake yi ta daidai ba amma daga baya shi kenan sai yayi sai ya nadama ya tuba za ta kusan ka iya cewa irin ba ta garin banzan nan ne daga ba sai ya tuba bayan ya ji wa'azi daga ba kuma ya zama mutum babban bawan Allah mai tsoron Allah yace tarku la'amal li ajalin nasiriya ka kiyin aikin alkhairi saboda mutane kasa gani wannan riya ce wala amal li ajalin nasi shirkun kuma kai aiki saboda mutane su baka lada su yabe ka wannan kuma shirka ce wal ikhlasu ikhlasi kuma an yu'afiyaka Allah minhuma shine ubangiji ya kubutar da kai daga wannan cikin guda biyu riya da shirka Allahumma afina minhuma wa'fu anna sai addu'a cewa wato ya ubangiji ka kubutar da mu daga wannan daga bala'in riya alhamdulillah yau tashi sai wanne ko zami eh to ga shirayi waɗannan gaskiya tazkiratu muta'allimin bi nu'utul ulama ar-rabbaniyyin na Muhammad Sani Umar shafi nawa shafi nawa ne yana yin magana akan yanayin tawali'un malamai yanayin tawali'un malamai na jin za mu tashi magana kan hamad ibn zaid ibn dirham ko babban malami hamad ibn zaid ibn dirham al-basri hamad yana da su uku guda biyu suna ɗabaka guda ɗaya in ka yace hamadani musamman a basara ana magana حماد ابن سلمة ابن دينار البصري أقول حماد ابن زيد ابن درهم شو هذا ابن درهم ولا ابن درهم ابن دينار هم قبل مثلا شي ديناري وانت درهمي شي كما درهم أحاديثي يا قادي shi kuma dinarin a wajen sunna da malanta ya fi kwari amma a hadisi ya da rauni amma hadisi hadisi ne hasan amma a hadisi ne bai da kai kaima ba da kai kaima ba shi ma hadisin sa hadisi ne sai Hamad ibn Salama ibn Dinar al-Basri ya jimbe shi wannan din kadan kuma duka suna ruwaya daga babban malamin su a wannan as-Sakhtiyani Abu Ta'ib ibn Sunansa ne Abu Ayyub ibn Abi Taymiyah as-Sakhtiyani duka suna ruwaya daga wajen su to shi Hamad ibn Salama ya dan gire shi shi Hamad ibn Zaid ibn Dirham shi ya rasu shekaran da Malik ya rasu kwanaki ko wata wani abu kamar a shekaran dai lokacin da yana kantarwa aka zo masa cewa ga ma malik ya rasu sai ya kantarwa kawai ta rikice ina tsammanin ko a cikin ɗaliban malik alƙanabi suna yana wajen lokacin da aka zo aka ce malik ya rasu kawai shi kenan sai ya ci gaba da kuka kawai daga lokacin ya ce mu gane kanshi ba to shi ma kuma shi ma ajalinsa na kusa shi ya rasu kamar yadda aka yi ma muhammadu bin da da hasan basri shi ya hawa sai kusa ya iya kusa da mafarki to aka yi mafarki ya fahimci cewa to gaskiya sun basiri zai rasu yana kuma rasuwa jima'a shi ma bi kamar yadda aka tsakanin yahya al-qattan da sufyan ibn uyayna da da da wannan wannan abdurrahman ibn mahdi da babban malamai ne a lokacin su na hudun su shine wakil ibn jarrah ar-ru'asi ibn malih waɗannan malamai a lokacin su ba babu kaman su duk kusan mutuwarsa a lokaci daya wakil ya fara rasuwa 197 198 kuma sufyan ibn uyayna ya bi shi a shekaran kuma alqattan da ibn mahdi suka bi shi shekara ce ma awul fuqaha ma ake kiranta da sun malamai to akwai irin wannan kudin da likewa to za mu yi magana kan hammad ibn zaid ibn dinar al-basri ya rasu 179 shekaran da ba mali ya rasu hallahu al-hafiz babban malami alhafin zahabi ya mishi take ya mishi ya siffanta shi bil allama yace babban malami alhafizu shakundum wanda ya haddace hadisai asabtu turki ne a harkar hadisi muhaddithul waqti babban malamin hadisi na zamanin sa waqta taba an nuqad fi thalai alayhi manyan malamai sun gangami wajen yabansa warrafi min qadarihi da kuma daga darajarsa wa hifzihi da kuma haddasa da ubangiji ya bashi fi ilmin hadisi a cikin ilmin hadisi min zalika daga ciki qala abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi yace a immatun nasu fi zamanihim arba'a manyan malamai na hadisi a zamanin su su hudu ne sufyan al-thawri sufyan al-thawri bil kufa wa malik bil hijazi wal auza'i amr ibn abdullah al-auza'i asham wa hammad ibn zaid bil basra haka ya fada وقال يحيى ابن يحيى النيسابوري يحيى ابن يحيى النيسابوري يتي ما رأيت أحدا من الشيوخ ni a cikin malamai kuma ya yi zamani yana ruwaya har daga imam malik dan ya haibu ya na saburi za a ga ai babu sun daga shi ke ruwaya to na ra'aitu ahadan min shuyukhi ban ga wanda daga cikin malamai ba ahfaza min hamad ibn zaid wanda ya kafa hamad ibn zaid hadda قال الحافظ الذهبي امام الذهبي cewa la a'lamu min al-ulama inza'an ni dai ban san wani sabani da ake da shi tsakanin malamai ba anna hammad ibn zaid cewa hammad dan zaidu min a'immat salaf yana daga cikin manyan malamai na magabata wa min atqad al-huffaz yana daga cikin wanda suka fi suka fi kowa itiqani zaran gwana da waran cewa da hadda hadda hadisai wa adalihim kuma sun yafi su adalci wa adamihim ghalaqan kuma yafi su rashin kuskure ala sa'ata marawa duk da yawa abin da ya ruwaito ilimin ya yawa ana kuskure amma shi zaka samu kuskure shi kadan wa ma'a hadha kulluhu wa ma'a hadha kulli duk da wannan abin da aka masa kuma ya qulu hamad ibn amma gaji hamad ibn zaid ya faɗa cewa idan khalafa ni shu'ba fi shay'in in dai shu'ba ya sa'a min a wani abu na hadisin da muka dauki tare tadatu ni zan bar shi da na kana yi kada saboda shi yana mai hadisai ba hadisin da yake ji ba ma ubali man khalafa ni ni bai da balan damu ba in wani ya saba min idan wafaqa ni shu'ba in dai shu'ba ya dace da ni da ana shu'ba kana la yarda an yasma'a الحديث مره saboda cewa bai yarda da hadisi su dace ka ga wannan aika wani ne shi ma yake duk da wani abu da aka gaya mishi fanzur ka kalla rahimanillah wa iyyaka Allah ya ji kanani da kai ila hadal imami zuwa ga wannan malami ma uluwi ka'bihi duk da wato wato saukakansa da tabbatan kafansa ilimi fil hizba ilimi kai fa tawadu bi nafsi imam shu'ba yanda yake kankan da kansa gaban shu'ba ويبدي استعدادا للنزول الى متابعتي الى متابعتي yana bayyanarwa saboda ya nuna cewa ma ya ma riga ya sauka cewa shi ya kuskure istidan lin nuzuli ya sauka ma ila mutaba'ati yana nuna cewa zai bi shu'ba hala wujudul khilaf bainahuma a lokacin da aka samu sabani tsakanin su a hadisi thumma yubayyin tamayyiz shu'ba alayhi sannan kuma yana nubadan abinda shu'ba bai wanda ubangiji ya ma shu'ba ya jibice shi wanda galibi ana samun wannan rashin rashin wannan rashin iya malami da malami ya ce malam sun da kuke kaci da dan uwanka malam wani mene shi ya bika sai ce ba zai hini komai ba dan ka ne dai malami da shi ba azin ne da ake cewa ya hini amma dai ni ban yi da kaga kaga da ai ibadi ne dole ka da cewa ai tun da kuke tsarkata ne akwai wani abu da kaka fi iyawa shi ne iyawa shi ba akwai abu da fi iyawa to kamar abu da fi iyawa ba da shi ba daga cikin abin da zaka ga bala zuwa yana wata nasar da zo zamu yana faɗa mana yake cewa to daga cikin abin da Muhammad Abu Sani Umar ya fi mu duk abin alkhairi shi ba ya burge shi da zai burge shi da sai ya ce kowa zai sa hannu shi ma shi ma ya samu nashi lada yace wannan ya daga cikin abin da ya fi mu haka ya faɗa yace yana daga cikin abin da ya fi mu a wajen kuma to ba kowa ne ke irin wannan ba malamai da bizi yanzu sai hasanar iya wanda za ka faɗa abin da shi wani kai ya fi ka ba to sai ne ya fi ka Allah ya raba ni'imar sa a wurare da ba kuma yubayin tamayyuz shu'ba alayhi bi takrar tabai alhadith akthar min marra da yanda da yanda wato yayin dukkan min mutajin hadisi fiye da sau daya wa hal yakunu hadha illa liman kana tawadu indahu tab'an wa sajiyya ana samun irin wannan magana in ba wanda ya zama tawalu wajen dabi'a ce ba sai da yake tawalu ya zama dabi'a ce kawai ta zama dabi'a ce tawalu sai ya faɗa amma galibi yanzu ba a samun haka ba a sallamawa yanzu ma rigima ake da mutane cewa sai su koya ba su koya ba in an yi magana kuma siyasa na ke musu Allah ya kyauta sai mu tashi ta'alim da muta'allim na tarnuji mun kusa gama ta'alimu ko sanan sana dai abin da za mu yi duk littafin da muka gama a lokacin ba kila Allah ya ƙara kawo da ɗan sauƙin abin hannu za mu samu lokaci a can wurin can wajen namu duk muka gama a wata za mu dinga samu dama wannan su kwanaki za mu dinga ɗan keɓewa daura sai mu zo mu daura littafin ko da a wata biyu ko ta uku mu gama shi a sauke shi a lokaci ne su kutum kasa ɗaya to je mai ta'adib yana ta mana magana akan yadda mutum zai daga takararin ilimi da sauransu da kuma yi addu'a da an shaɗa na shekul imamu babban malami al'ajallu wanda yake da girma kawamu dini turkin addini wanda kusan wato wannan ne daga baya ya zo wannan alqabin Hammad ibn Ibrahim ibn Isma'il as-Saffar rahimahullah ta'ala imla'an shutaye lil qadi al-Khalil ibn Ahmad as-Sajzuri to wannan wata iya wanda wanda gari ne akwai da asijiri ko asijistani garin su su su su Abu Dauda yace اخذل العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بعقل حميد وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد وإذا ما أمنت منه فواتا فانتبه بعده لشيء جديد مع تكرار مع, تك مع تكرار ما تقدم منه اعتناء بشأن هذا المزيد a wata nuska kuma iqtina'an nuksa iqtina'an li sha'ni hadha al-mazid dhakirin nas bil ulumi li tahya a wata nuska dhakirin nas bil ulumi li tuhma لا تكن من أولي النهاب بعيد وإن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في القيامة نارا وتلاهبت في العذاب الشديد باش أنا هو ce ukhudhu bil ilma kayi ma ilimi hidima khidmat al mustafidi khidma wanda yake neman ya samu fa'ida wa adim darsa kuma ka dimanta wajen yin darasi bi aqlin hamidi da hankali wanda yake abayyabo wacce za a yabe ta da zarar hankali wanda dabi'a wacce take mai kyau kuma da hankali mai rike karatu wa idza ma hasita shay'an idan ka hada wani wannan ma ziyara ce kamar da muka sha faɗa ai za a hantar shi in ka haddace wani abu a idu ka mai tashi in ba a kidhu sannan ka ƙara tabbatar da shi a haddace rata ta akidi matuƙar haddacewa matuƙar tabbatarwa in ka gama haddacewa ka bayar aka ce maka yayi ka ba malamin ka in ba alliqu sai ka mishi ta'aliki sai ka zo ka rubuta abin da ka haddace din kai ta'uda ilai saboda ka koma zuwa ga shi abin da ka haddace din wa ila darsihi da zuwa ga darasin da kai ala ta'abidi ya zama ka rike har abada wa idza ma aminta minhu fawatan idan wato ka wato idza wa idza aminta ne wannan idza ma ma din tuba kari ne idza aminta minhu fawatan idan kuma ka amintu daga ilimi cewa ba zai kuɓuce maka ba gabanin kuɓucewan shi ka haddace kenan fantadid to ka ta karkare ba da mu baya abinda ka haddace din li shay'in jadidi saboda wani sabon ilimi din kuma ka je ka haddace kuma misali ka haddace babin farko ka gama ka haddace da ka haddace sai ka rubuta ta'ariki ka rubuce to shi kenan fanta did lil babi tsari kuma yanzu an gane ma a takarari ma ta kadama ta hada kuma ka dinga maimaita abin da ya gabata a baya minhu daga baya i'tina'an bi sha'ni hadha al mazidi saboda ka kula ka ci gaba da ka kula wajen kula da kiyaye sha'anin wannan karin da kake karawa saboda kai zama ka kara kai kari wancan na baya kuma ya rubuce ko i'tina'an ai iktisaban saboda ka ka samar ma kanka wannan na gaban da zai zuci ma zama ka rike shi sun tafi bitta salsol ɗin kuma zakirin nasa ka yi muzakara da ɗan uwanka ɗalibai bil ulumi da ilmuka litahya saboda ka rayu saboda ilimin ya rayu kai ma ka rayu ko lituhuma saboda a kiyaye ka daga cutar mantuwa la takun min ulin nuha bi ba'idi la takun ba'idi zaka in ka zama haka kuwa ba za ka zama kayi nesa daga masu hankali ba kuma saboda Allah ya baka ilimi kuma ka kiyaye ilimin naka in ka tamta abuwan zakirin nasa ka yi muzakara da mutane ka koya musu bil ulumi da ilimi din da kake koya ma litta ya saboda ka rayu in ka koya mutane ilimi za ka samu rayuwa ko da kyau ma ko saboda a kiyaye ka ubangiji kiyaye ka daga azaba la takun in ka yaka kuma ba za ka zama bi ba'idi wanda ya nesa min ulin nuha daga ba abota hankali ba in ka tamta al'uluma in ka koya ilimi unsita sai a manta a manta da kai hatta har kalama la tura ba a ganin ka ba ghaira jahilin wa balidi sai a ganin ka ba za a ganin ba a ganin ka face jahili kuma balidi wanda bai san komai ba wanda dan ba wanda ba ka da ilimi kaga za a gane girman shi tsadarin sa ba thumma uljimta sana kuma sai a maka linzami fil qiyamah da tashin alqiyama naran da wuta da wuta za a maka linzami wata la'arta kuma za fil azabi shari kuma za ka shiga cikin azaba kana da barbaka a cikin azaba da mace wala budda li talib ilmi wajibi ga dalibin ilimi min al mudhakara ya dinga mudhakara tsakanin the group discussion mudhakara shine group discussion muna yi amma yanzu na ga ba ku da lokaci wallahi ko na barin ku sai addu'a aga da san wallahi ina tuna ahalai da shibawun nan muka yi muzakara kowanne zai in aka zo sai in za mu karanta in yanda muka da'ira haka ni zan karanta bangaren farko shi wani wanda ya karanta haka za mu tafa san basan altaban haka za mu yi an gaba ahalari a shimawi a iziya a waye sai ga a haka ka hadasa ilimin amma duk ba ku da lokaci yanzu haduwan ba wahala yake yanzu kuma kuma ku kadai bane gaskiya abubuwa ne yanzu sai addu'a la bude dalibin ilmin muzaka dole ka dalibin ilimi ya samu muzaka tare da shi da shi dan wasu dalibai domin ba ka sanin me ka sani sai an yi bayayyan ilimi kuma wal munazara kuma dole a zanga ai munazara a kawo da wani abu kamar da debate haka ni kai ka ce ka san hukunci kaza to ni to mu yi magana kan wannan hukuncin munazara wal mutsaraha ayi bayayyan dalili shine mutsaraha shi ya wurgo maka dalili kan zaka wurga masa fahim ba amma in zaka yi ya kamata kuma an ya kula bil insafi ya zama da adalci zaka yi wata anni da bi sanni sanni wata amla kuma tun tuntuni wata harzu an shagabi kuma in yayin da zai munazara ya tsare kansa daga hargido wal ghadab da kuma wato fushi da zaran an mishi wani abu kawai ya ce zai fada kawai ya fushi abinsa fa innal munazara saboda ita munazara wal muzakara mushawara ai kamar shawara kuke yi kamar shawara kuke yi wal mushawara shawar shawarci shawarce din shawarce ka kuwa inna ma takun li istiqlal sawabi ai kuna yi ne dan ka afta da abin da ke daidai so kai ka ce kaza yana sallah tana da ka ce shi ga na ce babu sallah sai cikin muzakara da munazara ni na faɗa saboda kaza saboda kaza saboda kaza dai kai kuma faɗa saboda kaza saboda kaza a ce a ga daidai haka inda dan Allah ake yi wa zalika wannan kuma inna ma yasir bit ta'ammul wa ta'anni dole ko in shawara za a yi dole sai an yi tunani an yi tuntuntuni kan hujjan kowa wata an yi an bisa nisan kuma wani insafi kuma sai an yi adalci ba wai tsaba ki faɗi ba wala ya sulu bil ghadab ba a yi shi da fushi wa shagabi da harigi da ko rigima a shagab shine ka tada rigima tada abun nan fa in ka yi ne yatu ilzam al qasmi amma in zama niyyarsa shine ya lazimta ma abokin musumansa dalili wato ya mishi ilzami da abin da ya faɗa shi ya za ga wani lokaci kuna magana ka yana kallon bakinka jira yake kai tuɗe ko a cikin magana kai ɗauko shi ba kaga yana so yake maka ilzami kuma yanzu to malaka ilmin munazara a lokacin munazara ba tare ta ba shine zamu koma magana Imam Ahmad a can da muka faɗa a cikin usulul sunna duk kar kar wanda ya ya rigima sai kan gaskiya da karfi shine ko zamu koma magana Imam Malik cewa inda ba anta shakun fara ila shakin mithlika amma ana fa'ala bayyinatin min amri saka duk wanda ka gani lokacin da kaga kuke magana da shi ba neman daidai yake ba kika kare shi ko ya kare ka abin da yake so shine ka faɗa ya faɗa har ruwa na tashar kiyama ba wanda zai ce ya sauka kaka damu da wannan kaka damu da munazara da wannan duk abin da muke a fasu duk irin wannan ne kuma duk abin da muke na raji ma juna za ka shi ga da ya ga wani yaro ya ce wai na shi saboda wa'azin da malama ne mun da da ba ni ma san ba da Allah yake ba dan haka ni ma ko abin ya inda ta takure in ce ban yadda ba wa inna ma tahillu tana halatta ne kawai li izhar al-haqqi saboda wato a a bayyana da gaskiya wata mihu wannan kusa kusa kulta wata mihu wannan nuna ta musu anafa wata mihu yin cikuku da gaskiya da ƙarya kuwa wal hila da kuma yaudara fiha a cikin munazara la da zubi halitta ba illa idza kana al hasu muta'addidan sai dai idan wanda yazo zai maka husuma da muta'addidi ne ya zo ne zai maka tsaurin ido tsaurin ido yazo zai maka sai la qalibul haqi ba gaskiya zo nuna ba sai ka gaya musu wani ilimin da zai musa shi baki zai ka tafi abinka wanda kuma ya halatta saboda kana ga wata nan kaga kaga wani yaro ya zo yana maka jafayi a harkar ilimi an ga an sauke shi wani haka ya zo ya taɓa mun ya ce gaskiya abin da kai ma wani ne ba ji daɗi ba ka sauke shi ka nuna mashi kamar shi ba kowa kowa ba nace a to ai ta'anti ya zo yi shi ilimin ne ya zo ya mishi ta'anti amma da yaro ne neman gaskiya ka ga shi kenan in na faɗa mashi ya gamsu ne gamsu zai taɓa abin shi saboda yana neman gaskiya ne istikhrajin sawab ake yi ake ake nema yanzu amma sai kawai a nema ake yi na shi ba sai ya maka ilzami da maganan ka kai an haka yanzu kana min ilzami ne ba dan gaskiya sun ta gaskiya ba to wannan in ta'alici ne maka kawai ka nuna mishi kawai ba zai yi ba eh Allah ya kyauta to abinda muka tada Allah ba mu lada abinda muka sadaka Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya jana qasim al khairi Allah ta ta ku yadda sharri Allah tana tana daga daga mukan addini Allah ta rike addinin musulunci da musulmai Allah kasa saman da kafirci da kafirai Allah tabbatar da addinin sa Allah ta'ala ya wadata mu a neman mu Allah ta'ala ya wadata mu a dukkan abin da muka sa gaba Allah ya albarka amma neman baki da Allah ya iyalan mu albarka Allah ya saka mu duk iyayen mu da suka min tarbiyya da malaman mu baki da Allah ya saka musu alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal hamdulillahi rabbil alamin